إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau bakwai ga watan zulhijja shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da uku ga watan shida shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar al-sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba ‘yan uwajiya man fara karatu ne a cikin ashartun rabe sharaɗi na hudu daga cikin shurutus salati da malam ke mana bayani a cikin fasali na bakwai a cikin littafin mun karanta sharaɗi na ɗaya na biyu na uku mun shiga na hudu jiya sharaɗi na hudu kamar yadda muka fara bayani a jiya shine sitrul awrati sitrul aurati sitirci al'aura malam yi mana bayani game da wajabci na rufe al'aura lokacin da mutum zai sallah dole ne mutum ya samu tufafin da zai sa ya lullube al'aurarsa gwargwadon yadda shari'a ta iyakance lokacin da zai sallah malam yi mana hujja da ayar da take cikin sautin la'araf ya bani adama huzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulli washrabu wala tusrifu sannan ya kawo mana hadisin jabir abdullahi al'ansari da kuma hadisin abu huraira allah ya kara musu yarda gaba daya daga nan malam sai ya raba mana ita al'aura ɗin kashi uku a la'akari da mutumin da zai sallah ya ce akwai al'aura mughallaba akwai mutawassita akwai mukhaffafa akwai al'aurar da ake kausasawa a kanta shine malam ya ce ita ce al'auran mace baliga wanda ita diddikinta al'aura ne banda tafin hannunta da fuskarta sai kuma al'aura mukhaffafa shine daga yaro dan shekara bakwai zuwa shekara goma shine sai kuma al'aura mutawassita shine daga yaro dan shekara goma kuma zuwa sama wanda yarinya karama wacce bata kai shekarun balaga ba ita ma ta shiga ciki malam ya kawo cewa da akwai baiwa ma wacce take babba to amma wannan mun ji abin da yake daidai a cikin wannan maganar za mu tashi daidai inda malai cewa ma'a haza tare da wannan rabe-raben da muka yi muka kawo game da sitirce al'aura a cikin sallah fa inda na na ƙulu duk da haka muna cewa in ji malam utaimi ya ce almashru'u fi haƙi kulli insani abin da yake shari'a ta yadda da shi a haƙƙin kowanne mutum ayya akhudha zinatahu inda kulli salati shi ne mutum ya riki adansa ya riki tufafinsa a yayin kowace sallah rikan ado da ma'ana guda biyu kamar yadda muka fassara jiya ƙarƙashin ayar da muka fara gabatarwa ado na farko shi ne mutum ya sanya tufafi kada ya sallar tsirara ado na biyu shi ne mutum ya shiga ta kamala lokacin da zai sallah domin zai tsaya ne a gaban allah subhanahu wa ta'ala kowane ɗaya daga ciki ya shafi kuzu zinatakum inda kulli masjidin malai ce wa ayyal basal libasal kamil mutum ya sanya tufafi cikakken tufafi lokacin da zai sallah lakin sai dai kuma law furiba annahu kana hunaka kharqun fi thawbihi ala ma yakunu dakhilan dhimn al'awrati malai ce inda zamu dauka annahu kana hunaka kharqun fi thawbihi cewa akwai wata tsaga ko yaga a cikin tufafin mutum aka ce harkun shi ne kamar yagewar tufafi tsagewar tufafi ya kasance akwai inda a cikin tufafin mutum ya tsage alama ya alama ya kunu dakhilan dhimn al-awrati inda zai iya shiga karkashin inda maka lissafa a matsayin al'aura inda ya yage din daidai inda yaga take to jikinsa inda zai bayyana a wajen al'aura ce an fahimta yin ƙwaye ko yauwa ba la ce to mu ɗauka akwai wannan fa'innahu hina izin a yi kashu fihi to a wannan lokaci za a tattauna a yi tambaya game da shi wanda tufafin nasa ya yage daidai al'aura kamar haka hal tasihu salatuhu aw la tasihu shin sallarsa ta inganta ko bata inganta ba a kaddara mutum tufafinsa ya yage ta baya tunda bayan mutum mazaunansa menene al'aura ce to sai kasance yayi sallah aka sallar sai ko bace ba shine abinda malaki so ya tabbatar mana iz innahu yufarraqu bainal yasir wal kathir malaki tare da cewa ana bambance tsakanin ita yagar karama da babba karamar yaga wacce bata kai ta kawo ba da kuma babba wacce ta iya bayyana al'aurar sosai a ganta akwai bambanci wa yufarraqu bayna ma yakunu ala hidha'i al'aurati al-mughalladha kal farjayn hakanan ana kuma bambance tsakanin ma kana ala hidha'i al'aura irin yagar da take a seti daura da al'auran mutum din ya kasance daidai inda ya yage kai tsaye idan da wani zai iya gani je ga al'aurarsa nan ma ana bambance wannan al'auratul mughallaza musamman kuma al'aurar da aka kausasa a kanta musamman gaban mutum ko bayansa kenan kalfarjaini shine ma lace kamar kamar gaban mutum ko bayansa sune alfarjaini wa ma kana mutatarrifan da kuma yaga da take a gefe ne ba mu ba ba ta mubasharantar al'aurar mutum kai tsaye a'a ya ya tufafin sa ya yage amma wajen ba gaban sa bane ko bayansa wani nau'i ne daga cikin al'aurar kamar cinyan mutum jiya ya minci cewa cinyar al'aura ce ko to kuma addara cinyarsa sai aka samu yaga a wajen ko kuma saman a kasan cibiyarsa kasan cibiyarsa kaga nan ma al'aura ce tunda daga cibiya zuwa gwiwa shine al'aura namiji ko to kasan cibiyarsa amma bai kai ga farjinsa ba to nan ne nan ne inda yake kamar gefe malai ce kallabi yakunu fi tarfil fakhidi kamar wanda zai kasance a gefen cinyarsa kasance yagar a cinyarsa take idan mutum yana sallah ana iya ganin cinyarsa amma ganin na ya gane ba wai buɗewa ce gaba ɗaya ba wa ma ashbaha zalika da abin da ke kama da haka aw yakunu fi aw yakunu fi dhahri ko kuma ya kasance yagar a bayansa take min fawq min fawqil illataini ta saman a mazaunansa al illataini sune mazaunansa ya kasance bayansa ne ya fito saman mazaunansa wanda na mana cikin al'aura aw fil batni min duni sirrati wa fawqa sawati ko kuma ya kasance a cikin sa ne ya ga take cikin sa anan aka samu rigarsa ta yage min duni sirra amma kuma daga kasan cibiya wa fawqa sawa amma kuma saman al'aurarsa nan ma dai menene al'aura ce sai ma laice almuhimmu abinda yake mai mahimmanci anna kulla makanin lahu hazzuhu fi taghlid al-awra kowanne guri daga cikin gurin da ya yage daga cikin mutum yana da irin nasa rabon wajen kausasawa game da al'aura da zai fitar akwai irin kausasawa da shari'a ta auza ma'ana idan tufafin mutum ya yage sai kasance yagar kaɗan ce ba ta iya bayyana al'aurarsa sosai abu ne da yake kaɗan wannan ba zai cutar ba don sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun rayu a lokacin da yake akwai kunci akwai matsi ba su da yalwar tufafi irin namu za ka samu mutum amma tufafinsa izarinsa da rada'insa guda ɗaya ne kawai shi zai wanke amfani da shi wani guda biyu ne ba su da tufafi masu yalwa irin wannan to irin wannan kuma ba ka raba su da ɗan yagewa a nan wajen ko ɗan hujewa a nan wajen ba ka raba su da wannan ba za a shiga nan musamman masu yanayin rayuwarsu za a shiga daji a je nan da dutsuna da sauransu so da ka ba ka raba su da ɗan yaga kaɗan amma yagar da take mai yawa ta yadda misali idan mutum ya duka haka za a iya hangen bayansa to wannan ba zai sallah da shi a haka ba musamman su idan kun lura yanzu mun kaga riga ce da wando yanzu misali wani lokaci wandon mutum ta baya ko ya yage ai riga ta rufe ko wannan babu komai riga ta rufe ta yadda ba abin da za ka gani wannan ba wani abu amma yanzu misali su yadda muka yi bayani ka gari da'i ne da izari mutum ya ɗaura na ƙasa ya yafa na sama na saman mai bi bai sakko ya rufe bayansa ba to idan bayansa ya yagi za a iya ganin mai za a iya ganin al'aurarsa to wannan ba zai sallah ba idan ya garbabba ce a haka sallah ba ce ba so da dole sai an je an samu abu an dinki sannan za a iya sallah a haka ina fatan fahimta yan uwa yawa malati wal alla hadha su'ala aidan yajruna ila at-tanbih ala mas'alatin yaf'aluha ba'd an-nas malati mai wa wannan tambayar da muka yi a sama na idan mutum rigarsa ta yage ko na bangare na jikinsa ya yage gwargwadon girman wajen ko kankantarsa ita wannan tambayar da muke a sama ya jirruna ilar tambihi za ta iya jam zuwa ga mai faɗakarwa ala mas'alatin akan wata mas'ala ya faluha ba'abun nasi wanda wasu daga cikin mutane suke aikatawa fi ayyamis saifi malice musamman a lokacin zafi lokacin zafi mutane sukan aikata irin wani inji malam usaimin haithu yalbasu sarawila sarawila kasira ta yadda zaka ga mutum ya sa gajeren wando wandon da yake gajere wanda bai rufe masa al'aurarsa ba misali gajeren wando zaka iya raba shi kashi biyu akwai wanda in ka sa shi zai rufe maka al'aurarka shine in ka sa shi daga sama ya rufe guyoyinka kaga ya rufe cinyoyinka ko to wannan ya rufe maka al'aurarka ta ƙasa kenan to idan ka sa riga wacce take mai dan tsayi shikenan zaka iya sallah da shi a haka amma an kasa gajeren wando karami misali irin na yan bal kaga shi cinya tana fitowa to wannan wando ko shakka babu zaka iya sa doguwar riga misali jallabiya mai kauri ke sallah babu babu laifin komai da gajeren wando karami a jikinka da doguwar riga sai ke sallah ka haka to amma shi mal abin da yake so ya ga mana shine mutun ya sa gajeren wando dan karami thumma yalbasu fawqaha thawban shifafan sannan kuma saman shi wannan gajeren wanda sai mutum ya sa tifafi ko riga wanda yake shifafan mai shara-shara rigar da take mai shara-shara mala ya ce ya siful basharata irin rigar da tana iya siffanta fata jikinka ka sa riga amma saboda shara-shara ce ana iya hango mai fata jikinka ina fata an gane yawa akwai irin yadin da za a gan shi shara-shara ne sosai ana kallon fatan jikinka ga launin fatar jikinka na ana hangowa haka ne idan singileti mutum ya sa za ka ga kallon singiletin nasa sosai daga inda ta fara zuwa inda ta ƙari haka ne aiko idan bai sa singileti ba kana ganin jikin shi gaba ɗaya to bala ce sai mutum ya sa gajeren wando da irin wannan rigar menene hukuncinsa bala ce yi salli sai kuma ya salla haka fa ha ba la ta sai ku salatu bala ce irin wannan bai salla ba sallarsa ba ta ba gajeren wando da irin wannan rigar mutum ya salla sallarsa ba ce ba li'annas sarawil al-qasira saboda gajeren wando irin wannan da muka lissa da muka wasafa allati la tasturu ma baina surrati war rukba wanda baya iya sitirce abinda ke tsakanin cibiya da kuma gwiwa idza lubisa fawqaha thawban khafifan idan idza labisa fawqaha thawban khafifan idan mutun ya sa tufafin da yake ba mai kauri ba wanda yake sharashara a saman wannan gajeren wandan ya siful bashara wanda zai iya siffanta fatar jikinsa haka ne ko yawwa fa innahu lam yakun satiran li awrati to wannan ba zai kasance ya sitirce al'aurarsa ba allati yajibu alaihi ay yasturaha irin al'aurar da ya wajaba shi mai sallah ya sitirce ta fi salati a lokacin sallah wa ma'ana qaulna malai ce abinda muke nufi da muka ce yasiful bashara mutun ya sa tufafin da yake siffanta fatarsa abinda muke nufi da wannan shine ay yubayyana min wara'ihi launul jild shine tufafin da launin fatarsa zai iya fitowa ta bayan tufafin da mutun ya sa ka sa tufafi yanzu alhamdulillah duk tufafin da ke jikin mu za ga idan ka kalli jikina ai ba za ka iya hango yanayin kalar fatata ba haka ne to amma shi irin wannan tufafin za ka ga akwai irin kayan da ko yanzu wasu daga cikin suna sa irin waɗannan kai za ga tufafi ne shara-shara sosai ta yadda kana iya hangen fatan mutum za ka iya hangen jikinsa bayansa ko ƙirjinsa ko wani abin kamar haka idan bai sa singileti ba me yasa saboda tufafin ya yi shara-shara da wannan shi ne ake nufi da ya siful bashara yana iya siffanta yanayin fatar jikin mutum hal huwa ahmar au aswad au bayna zalika za ka iya gane fatar jikinsa ja ce mutum jikinsa fari ne ko baki ne ko kuma abin da ke tsakanin haka walaysa ma'ana an yubayyana hajm al-jild malai ce ba abin da muke nufi shine a bayyana yanayin girman fata ba a'a wai idan mutum ya sa tufafi fata jikinsa yanayin kaurin fata jikinsa ta fito ba wannan ake nufi ba yanayin kaurin fatar jiki wannan ya danganta da yanayin yanayin jikin mutum kuma wani mai kiba ne wani ba shi da kiba haka ne to idan mutum mai kiba ne wani lokacin zai sa kaya dole yanayin kaurin fatar jikinsa za ta fito ba wannan ake nufi ba fa inna hadha la yadurru mala yace shi irin wannan baya cutarwa wa in kana kullama kana afkhan fa huwa afdal duk da dai cewa duk lokacin da kayi suka fa kauri to sun fi falala suka fa kauri ta yadda za su lullube ko ina a jikinka yanayin tudin jikinka da kuma ba zai fito ba to wannan sun fi sama da ka sa irin kayan da za su da za su bayyana tudin jikinka ko da namiji ne ba mace ba shi sa kaga hatta wasu daga cikin maza sun sai kaga ana ana wani irin dinki namiji ne amma sai ga ya sa kaya sun daddame shi eh shi ba mace ba amma sai ga an yi irin shigan mata mutum ya sai namiji ne amma zai sa tufafi ga tufafin ya daddame shi sai ka rasa me hikima a cikin wannan haka dai yana yana siffinta yana siffinta jikin sa wannan ba daidai bane yan uwa bala yace lakinnahu la yadurru sai dai da haka ba irin wancan din idan ba fitowa sosai ba baya cutarwa li annahu laysa bi shifafin turami wara'ihi al-bashara saboda ba shi da shara-sharan da ta cikinsa za a iya hango fatan mutum ba matsalar mala ce misali tujadu fiyabun za a iya samun wani tufafi idan kana tahta hasarawil idan ya kasance karkashin tufafin akwai wando irin wannan wandon da muke bayani fa innahu yadhharu al-farq bayna haddi sarawil wa baqiyati al-jild mutum zai iya sa tufafi da wando da riga dogaye haka to ta jikin rigarsa idan ka kalla fa innahu yazharu alfarqa bambanci zai iya bayyana baina haddis sarawil tsakanin inda wandan sa ya tsaya shine iyakar inda zaka iya ganin setin inda wandan mutun ya tsaya wa baqiyatul da kuma sauran fatarsa idan mutun ya saka wani lokacin ka kalle shi zaka ga ai ga inda wandan sa ya fara nan ko amma ba wai kallo kake ba kana iya hangon kana iya hango tidin inda ga inda wandan sa ya tsaya ga kuma inda rago fatar suka fara wannan idan mutum haka yake ba fatar ake gani ba a'a yanayin wajen ake gani wannan babu matsala ba kuma ba zai hana a sallah da wannan ba lakin la ya tabayyana laka launul jil sai dai kuma launin fatar jikinsa ba ta bayyana a gare ka baka iya hangenta fa hadha tasihhu salat mala yace irin wannan sallar sa tana inganta fihi a cikin irin wannan tufafin lakin kama qulna sai dai kamar yadda muka faɗa kullama kana afkhanu fa huwa afdal duk lokacin da tufafi ya kasance mai kauri kullama kana afkhana fa huwa afdal duk lokacin da tufafi ya kasance mai kauri to ya fa falala duk lokacin da tufafi kaurin sa ya kasance ya kai ta yadda na farko ba zai bayyana yanayin launin fatar jikinka iya ganin ta ba sannan kuma duk wani tudu da wani menene a jikinka zai iya rufe shi to wannan yafi dan ka'ida Allah madaukakin sarki abin da yake so shine kowa ya lullube tufafinsa kowa ya lullube be al'aurarsa ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari me sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair duk abin da zai bayu zuwa ga bayyana al'aura wannan kuma sai ayi nesa da shi abinda kuma duk zai bayu zuwa ga sitirce al'aura ta wannan kuma shari'a ta fi sansa sawa'un namiji ne ko mace duk abin da aka ce kaza al'auran namiji ne to da yadda za a mutum ya rufe shi wannan dole ne wajibi ne duk abin da aka ce abu kaza al'aura ce ta mace dole ne wajibi ne ta rufe ta wannan ɗaya ne da namiji da mace bambancin kawai shine yanayin al'auran namiji daban yanayin al'auran mace daban ma'ana yanayin yadda shari'a ta iyakance al'auran namiji daban yanayin yadda shari'a ta iyakance al'auran mace daban kowane ɗaya daga ciki wajibi ne a gare shi ya tashi wajen ƙoƙarin suturce wannan al'aurar da take tattare da shi abu na gaba shara'i na biyar ne amma ba za mu shiga ciki ba gaskiya saboda an muka shiga ba za mu iya kaiwa sa ba ya lokaci zai kuma daga yau za mu hutu sai bayan sallah insha Allah ta'ala ina gani anan zamu dakata sai mu tashi kai tsaye a sharqul khamis shar'i na biyar Allah madaukakin sarki ya samu dace sai dai kafin mu addu'a ina jan hankalinmu akan kamar yadda muka sani yau bakwai ga wata gobe takwas insha Allah ta'ala gobe ne za a fara aikin hajji ko yauwa gobe yau mutarwiya gobe ne ake fara fita mina alazai suke ɗauka armar aikin hajji jibi kuma insha Allah ta'ala shine tsayuwar arfa to yakuwa wannan rana ta arfa kada mai wasa da ita lallai mu dage mu tsaya mu yi abin da ya kamata a cikinta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a ranar arfa a bayan ya yi jam'in sallar azahar da la'asar kasran ya yi suraka a biyu tun da annabi tsira da aminci ya yi su ne jam'ut ta'akhir wajen lokacin la'asar annabi ya yi su tun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya a wannan lokaci yana zikiri yana ambatan Allah bai tashi daga wajensa ba sai da rana ta faɗi sallallahu alaihi wasallam to mu ma da muke gida wanda ba ma wajen aikin hajji abin da ya kamata kenan idan za ka iya samun dama bayan sallar asar ka iya keɓance kanka ka samu waje ka zauna ka yi ta ambatan Allah kana zikiri kana addu'o'i kana miƙa application ɗinka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki e bukatun duk da kake da su naka da na ‘yan uwanka da na musulmi gaba ɗaya rana ce ta karɓa addu'a kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shi ne khairu du'a du'a yau mai arfa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa saboda haka mu dage mu yi zikiri mu ambaci Allah mu karanta alkur'ani sannan mu roki Allah madaukakin sarki dukkanin bukatu lalle rana ce da bai kamata mu amfani wasa da ita ba idan ma mutum yana harkar kasuwancinsa ne ko wani aiki a lokacin kada kai wasa da shi lokacin da bai kamata ka wasa da shi ba kana kasuwancinka ya kasance ambatan Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kada ya gushe daga bakinka kai ta maimaitawa annabi ya ce mafificin abin da na faɗa da annabawan da suke kafina shine wannan zikir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wannan rana ta arfa yan uwa mu dage mai tai har rana ta faɗi kada mu yi wasa da addu'a yi wa kanmu addu'a yi wa ‘ya'yanmu addu'a yi wa matanmu addu'a yi wa ƙasanmu addu'a yanayin da muke ciki Allah maɗaukin sarki ya yi mana shi kowa ya kalli najeriya ya san tana tangal-tangal ne ya san ta shagiɗe ba a daidai take ba najeriya tana buƙatar addu'a ta kowanne ɓangare ta ko'ina in ka kalli ɓangaren tsaro najeriya tana buƙatar addu'a ɓangaren tattalin arziki muna buƙatar addu'a ɓangaren tarbiyyarmu da zamantakewar komai muna buƙatar gyara wallahi babu wanda ya isa ya kama wannan gyara idan ba Allah maɗaukakin sarki to irin waɗannan damammaki ɗan uwa ya kamata marmariri cewa Allah maɗaukakin sarki mu yi wa Allah maɗaukakin sarki tabarru'an mu kaskantar da kama mu yi kuka mu kai kukan mu zuwa ga Allah subhanahu wataala idan Allah maɗaukakin sarki ya kalli zukatan mai ga da gaske muke wallahi Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙa mana eh amma irin wannan lokaci bai kamata a ce ya zo ya wuce mutane suna ta hada hadarsu kamar ba su damu ba bayan mu ne ku a cikin damu a duniya in kana in zaka kirga kasashe masu matsala a duniya wallahi sai ka sa Najeriya a ciki ina tabbata maka a duniya in zaka sa kasashe masu matsala zaka sa Najeriya to kaga bai kamata a ce mu duniya mun zo kuma na tashan wahala kuma a ce a ce lahirar ma ba mu tsaya mun yi abin da ya kamata to Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan abu na karshe yan uwa shine abin da ya ji hankali na naga ya kamata ne magana shine jiya aka kira na awai ake tambaya ta wai wasu yara ne suke zuwa wata makaranta saboda haka sai malamin sai ya ga musu cewa ranar juma'a za a yi sallar idi saboda haka idan aka yi sallar idi in suka je sallar idi in suka dawo suka shiga gida ba za su yi sallar juma'a ba kuma ba su yi sallar azhar ba saboda haka suka je yara suka je suna tamanna suna tamanna su ba sallar idi ba su ba sallar juma'a ba sallar azhar shikenan to shine aka kirawo ni ita mahaifiyar ta su hankalinta ya tashi shi ta sa ta sana hansfuri ne musu magana ta ce musu kuskure ne to amma kaga matsalar su ya sai dinsu ne a makaranta ya gaya musu kaga soke su daga kai akwai wahala to irin waɗannan abubuwan lallai musamman ƴan uwa ɗalibai mu ji tsoron Allah da abin da ka ji wata fatawa a bakin wani malami kafin ka iyar da ita ga wanda suke na ƙasa da kai ya kamata a ce ka yi ƙara bincike akan ta musamman abin da ka ji shi sabo ƴan uwa na fata an fahimta musamman abin da ka ji shi sabo ya ci karo da asalin shari'a asali a shari'a shine kai salloli guda biyar a rana babu wani abu da yake sarayar da su babu wani abin da ke sare da salloli biyar gaba ɗaya ce gaba ɗaya an yafe maka su idan ba baka san inda kake ba mutum kwata-kwata bai san inda yake ba shine a ce sallah ta faɗa kansa amma asali dole sai kai sallah kowanne hali kake to babu yadda zai a ce wannan sallar haka kawai idan ka je kai sallar idi a ce sallar azhar ta faɗi yan kuwa wannan kuskure ne tare da cewa fatawa ce da ta riga ta gabata daga bakin wasu daga cikin malamai haka ne duk da haka baya nuna cewa waɗancan malaman cewa ba sa kuskure wannan fatawar da suka yi kuskure ne Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina fata insha Allah ta'ala sun yi da kyakkyawan niyya Allah ba zai kama su ba amma dai fatawar kuskure ce tun a da malamai sun yi bayani akan ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi Allah ya aiko maka a matsayin manzo wanda zai isa maka da sako kuma kai a matsayinka na mabiyinsa babu wanda kake so kaga kai koyi da shi kamar wa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa a lokacin sa sallar idi ta fada ranar juma'a sai ka duba yayi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallar idi ranar juma'a sannan yace mutanen da suke nesa tunda kun ga a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masallacin sa shine masallacin juma'a ko masallacin idi dan kauyukan da suke gefe duk suna shigowa ne ina cikin madina su sallar juma'a da masallacin idi to annabi ya ce wanda suke nesa idan sun koma an musu rangwame ba sai sun dawo ba za su iya sallar azhar ina fata an fahimta amma annabi ya ce mu wa inna mujammi'una mu sa annabi mu za mu sallar juma'a sun yi idi kuma annabi ya ce mu za mu sallar juma'a to da Allah da wa kake koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yace yayi sallar idi kuma zai sallar juma'a amma sai ake dauko wani asar na Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yarda Abdullahi dan Zubair sahabi ne sahabi ne kuma shi yake da wannan fahimtar kadai a cikin sahabbai kuma baya nuna cewa asar din Abdullahi dan Zubair cewa shi fa bai sallar azhar ba bari ku ji yadda abin yake Abdullahi dan Zubair yayi sallar idi ranar juma'a ya yi sallar idi ranar juma'a saboda haka sai ya koma gida mutane suka fito masallaci suna jira limami fito a sallar juma'a suka ce falam ya kharuj sai bai fito ba fa sallaina wahdana sai muka yi sallar mu ta azhar su mutanen da suka fito kowa ya sallar azhar shi shi kadai abdullahi dan zubair yana ina yana cikin gida bai fito ba a cikin ruwayar babu abin da ya nuna cewa abdullahi dan zubair bai sallar azhar ba amma dai bai fito ba yayi a cikin gida ko bai ba yayi dan uwan fahimci abin da kyau babu inda aka ce Abdullahi dan Zubair bai salla azhar ba babu inda aka faɗa to amma kaga sai wani yazo ya ce Abdullahi dan Zubair bai fito tunda bai fito bai salla azhar ba wai ga maka tsakani da Allah an fahimta su mutanen da suka suka zo aqabin abi raba shine ba da hadisi sai mutane suke salla su su kadai ashe sun yi salla azhar ko shikenan abin da yafi inganci a matsalar yawa wallahu ta'ala alam shine wanda ya yi sallar idi tare da limami shari'a ta yi masa rangwame idan bai zo sallar juma'a ba zai yi sallar azhar amma shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi idi yayi juma'a kai da wa kake koyi ko ma ka bashi ya inganta abdullahi dan zubair bai sallar azhar ba amma annabi muhammad tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi wa kake koyi da shi abdullahi dan zubair ko annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta saboda ka da Allah ɗalibai su daina cusa kansu a cikin matsalar da take mai zurfi irin wannan mutum ya yi karatu kafin ya zo ya bayani mutum ya karatu kafin ya zo ya bayani yan saboda Allah ka sarrafa da mutum a sallar azhar ka ce wai kada ya sallar azhar yara su je su zauna ba su sallar azhar ba ranar tashin kiyama idan Allah ya tuhume su me yasa ba ku sallar azhar ba za su aka rama kallawa ne ne ga mana kuma wallahi sai kai bayani wallahi sai kai bayani saboda ka yan uwa ku fito ku yi sallar idi ku fito ku yi sallar juma'a shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai sunna kake so ka ba shine abin da annabi Muhammad yi amma banda fitina amma banda fitina an ce ga annabi yayi abu kai kuma kan sai kaga abin kamar so ake ai wani abin da yake sabo wanda babu shi wato mutane suna so su kawo sabon abu ne kan ka san mutane suna so akwai wani wata ka'ida da malamai suke cewa khalid turab saba sai a sanka in kana so mutane su sanka yanzu fito da wani sabon abu yanzu misali kawai ne tashi anan masallaci ya ce jama'a assalamu alaikum ni ne annabi isa nan da za ka ana ta rubuta ga wani ya ce annabi isa ba haka ba ne sai ga yanzu ce yaya ya kawo wani sabon abu sai nan da sai a san shi to haka mutane suke ga matsala wanda kowa ya santa ga abinda annabi ka ce ka dauki aikin abdullahi dan zubair Allah ya kara masa kuma shi abdullahi dan zubair din bai fito ya ce maka kada kai sallah azhar ba bai ce maka annabi bai ba an ce ya zauna a gida ne bai fito ba bai fito ba ya je sallah azhar sa a gida aka tambaye abdullahi dan abbas ya ce asaba sunnata abinda abdullahi dan zubair ya dace da sunna rangwame ne akai Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya datar da mu da waɗannan kwanaki masu falala alkhairan da suke cikin su Allah subhanahu wataala ya sada mu da shi na'am Mm.